ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتين لتنين أشرين تقوس ga watan rabi'un thani a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 20 ga watan goma a shekara ta 2025 miladiya a karatunmu na littafin al'aqidatu dahawiyya daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano yau insha Allah za mu darasi na goma sha biyu in ba manta ba mun tsaya a ƙarshen gaba ta talatin da biyar a darasin da ya wuce inda abu ja'far tahawi alwarraq Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa mashi'atuhu tanfudhu la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum fa ma sha'a lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun da haka zamu tashi gaba ta talatin da shida imamu tahawi yace yahdi may yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa ana nufin wanda ya so shiryar da shi to sai ya shiryar da shi duk wanda kaga ya shirya ubangiji ne ya nufe shi da shirya kuma ya so shi da shiryar don haka sai shiryar ta samu gare shi dan adam bai isa ba ya shiryi dan a kankin kansa shi yasa duk lokacin da ka ganka akan tafarki madaidaici kar ka daga kai karka ji ka isa baka isa ba rahamar Allah ce da jin kansa ya yadda ka kasance cikin shiryayyu shine abin da bayi na kwarai yan aljanna za su faɗa a ranar lahira wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa qalu za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ɗora mu akan wannan turba ta shirya har muka kawo aljanna wa ma kunna linahtadiya ba mu isa mu shiryu ba mu a karan kanmu laula an hadana Allah in ba dan Allah ya shirye mu ba da ka shirya tana hannun Allah yana shiryar da wanda ya so haka ma bata tana hannunsa yana batar da wanda ya so Allah ka shiryar da mu to da ka dole yana daga cikin aqidar musulmi sai ya yadda da wannan jin cewa ba wani wanda ya isa ya shirya sai in wanda Allah ya shiryar da shi shi yasa a cikin Qur'ani Allah yake ta gaya mana may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah kamar yadda manzo Allah yake faɗa a cikin khutbatul haja ma'ana duk wanda Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi to ba wanda ya isa ya batar da shi haka duk wanda Allah kuma ya batar ba wanda ya isa ya shiryar da shi duk duniya wa ya asimu kuma ubangiji shi ke tsarewa ya kare wa yu'afi kuma ya ba da lafiya fadlan bisa ga falala mana ba dan isa ba duk abin da aka ce an maka shi bisa ga falala mana dan rangwame da jin kai dan ka isa ba in ka shirya ba isakka ba ce in ka samu ba dabararka ba ce in ka ɗaukaka ba iyawarka ba ce duk waɗannan suna hannun Allah kuma yana yin su ne da falalarsa ga wanda ya ga dama subhanahu wa ta'ala wayu dillu kuma Allah yana ɓatar da man ya sha'u wanda ya so ai wanda ya so ɓacewarsa to sai ya ɓatar da shi wa ya kuma yana taɓarwa wa yabtali kuma yana jarrabawa adalan bisa ga adalci akwai bambanci tsakanin falala da adalci adalci shine in kayi aima falala kuma shine alfarma kamar yadda muke faɗa da hausa alfarma duk abin da aka ce maka alfarma ne to ba cancanta ka bace to duk wani alheri da Allah zai wa bayi alfarma ce ba wata iyawa ba wata isa alfarma ce ganin dama ne rangwame ne an gane ko to amma duk lokacin da Allah ya batar da bawa to adalci yayi masa me ake nufi da adalci ma'ana yayi maka abin da ka zaɓar wa kanka duk wanda kaga ya bata to shi ya zaɓi batar sai Allah ya saka masa to wannan kuma shi ake kira da adalci in kana son abu a baka ko ba haka ba to shi Allah ka'idarsa yakan shiryar da falalarsa yakan batar kuma da adalcinsa yakan azurta da falalarsa an gane ko yakan tabar da adalcinsa subhanahu wata'ala da haka idan kaga mutum ya bata Allah ba zalunta saye ba domin Allah baya zalunci dan kada wani ya ce a to kenan yadda Allah ya bada falala aka shirya to batarwa kuma da yayi kishiyar falala ce kishiyar falala kenan zalunci a'a Allah baya zalunci Allah baya zalunci an gane ko bari mu mana misali yadda abin zai dada fito mana fili mu fahimta mutum ne kasa kayansa mu ɗauka cewa abu ne wanda ake siyarwa gwangwani-gwangwani ko kwano-kwano ko kilo-kilo ya gaya maka ga farashinsa sai ka zo ka siya sai ya auna maka wannan gwangwanin ko kwanon ko kilon cif-cif da cif-cif sai ya baka bayan ka karɓa sai ya dintso wani kuma sai ya ƙara ma wannan me kenan falala falala kyautata maka shi ne abin da ba shi ke cewa gyara ko an kyauta ko to amma da da ka zo ka siya ya auna maka ko ya gwada maka ka ba shi kudinsa sai bai kara maka komai ba a nan ya zalunce ka me maka adalci abin da ka siya shi aka baka amma falla shi ne ka siyi abin misali amma kuma a baka sama da na kudinka to wannan falala ce to shi Allah duk alherin da ya yi falala ce duk kuma akasin haka to shi kuma adalci ne barin sake mana misali don mu sake fahimta kai ne ka zo ka ajiye abu a nan na siyarwa mai kyau an gane ko sai kuma ka aje wani kishiyarsa mara kyau shi ma ka ce na siyarwa ne da mutum ya zo zai siya sai kai masa bayani wannan shi ne mai kyau kuma kudinsa kaza wannan kuma ba shi da kyau kuma kudinsa kaza da kansa sai ya lalo kudin mara kyau sai ya baka sai ya ce shi wannan mara kyan yake so sai ka ɗauka ka bashi me kai masa adalci baka zalunce shi ba tunda ka riga kai masa bayani dalla dalla shi ya zaɓi ɓata da me da kansa to haka bayi suke Allah ya yi bayanin shirya ya yi bayanin aljanna ya yi bayanin ayyukan da suke kai mutane aljanna kuma ya yi bayanin ɓata ya yi bayanin wuta ya yi bayanin ayyukan da suke kai mutum wuta kuma ya ba shi hankali ya ba shi lafiya ya ba shi tunani ya ba shi ƙarfin jikin da zai yi kowanne daga cikin ayyukan kawai mutum sai ya shura wancan aikin na aljanna sai ya zaɓi na wuta sai kuma ya tafi ya shiga wuta me Allah ya masa anan adalci bai zalunce shi ba bai zalunce shi ba ina ba ta an gane to da haka ubangiji yakan batar kuma yakan tabar kuma yakan jarraba bisa ga adalci to shine imam alfauzan yake cewa allahu subhanahu ya hadi mai yasha allah mai girma da buwaya yana shiryar da wanda ya so cikin bayinsa wa yudhillu man yasha kuma yana batar da wanda ya so daga cikin bayinsa sai cewa hadha bi qada'illahi wa qadarihi wannan aikin dukkaninsa yana gudana ne da hukuncin allah da kuma zartarwarsa an gane ko duk wani abu da kaga yake faruwa a duniya kan ya faru sai da Allah ya tsara zai faru kuma ya sanya masa lokacin faruwa kuma da lokacin faruwan yayi ya zartar da shi bambanci tsakanin alqada'u wal qadar alqada abinda Allah ya hukunta zai faru kan ya faru sunansa qada an gane ko amma idan ya faru kuma fa ya zama qadar to shine mahabbawshi yake cewa hukunci da zartarwa yanzu ko a dokokinmu na duniya za a ce doka ta ce wanda ya kaza a yi masa kaza wannan labarin sunansa doka to amma idan mutum ya yi laifin kuma aka zo zartarwa sunansa ne hukunci zartar da doka kenan da haka Allah ya yi doka kuma yana zartarwa to da haka duk abin da yake faruwa a cikin duniya Allah sai da ya hukunta shi ma'ana ya tsara zai faru to kuma sai a jira lokutan da ya ɗiba wa kowanne idan lokacin yayi sai a zartar in lokacin yayi sai abin ya faru to wannan shine ma'anar bi qada'illahi wa qadarihi da hukuncin Allah da kuma zartarwarsa walakin nahu sai dai ka sani shi Allah ya hadi man ya alamu yakan shiryar da wanda ya sani ne a iliminsa annahu yasluhu lil hidaya ya dace da shirya duk wanda kaga Allah ya dora akan tafarkin shirya to a sanin da Allah yake na halayyar bayi ya san daman wannan ya cancanci shirya ma'ana a bisa ga wancan misalin da muka yi da za a fito da abin fili a ce masa ga aljanna ga wuta an san aljanna zai zaɓa duk kuma wanda kaga Allah ya batar to ya batar da shi ne da adalcinsa ma'ana ya sani a halayyarsa da za a fito masa a zahiri a ce ga aljanna ga wuta wuta zai zaba to sai Allah ya bakka da abin da kake so dan ya maka adalci ina fata an gane dan shi Allah baya tirsasa kowa baya tirsasa kowa ya bawa bayi cikakken yanci ya ba su zabi ya ba su hankali ya saukar musu da wahayi ya saukar ya turo musu annabawa su yi musu bayanin dalla dalla filla filla kuma yana ta buga musu misalai yana ta buga musu misalai hanyar mutanen banza ga yadda take bayan ya yi bayaninta kuma ya buga misalanta wane ya bi ga yadda ƙarshensa ya kasance wane ma ya bi ga yadda ƙarshensa ya kasance amma duk da haka wani itan zai bi itan zai bi yanzu sanin kowa ne a unguwanni barayi nawa aka kama aka kashe barayi nawa aka kama aka kai kotu ta ɗaure amma hakan ya hana wasu su zama barayi to yanzu in mutum ya san wane ya yi sata an taɓa kashe shi sakamakon sata wane ya yi sata ya yi zaman kaso sakamakon sata sai zo ya zama ɓarawo shi kenan shi ma sai aka ɗaure shi sai ka tausaya masa sai ka ce an zalunce shi ba zalunce shi ba wannan rayuwar ya zaɓar wa kansa ita ya ga tafi masa kuma ko shakka babu da kana magana da mutane 'yan duniya haka za ka ga suna faɗa akwai wani babban malami da aka taɓa yi a garin nan ya rasu da daɗewa mun yi karatu tare da ɗansa wata rana cikin azumi ba zan manta da wannan ba muna makaranta secondary school aliya gab da azahar aka sa tafsirin babansa yana tafsiri shi kuma da tsakar rana a lokacin yana shan taba ana azumi kuma yana buga table tennis ban manta ba ina wajen ana sa tafsirin babansa sai ake ce masa kaga wane ga babanka ce yana kaza kaza yace wannan yafi mar shi ma abin da ya zaba kenan kowa da kiwon da ya karbe shi wai makociyar mai akuya ta sai kura ko to sau da dama zaka ga mutanen banza suna fitowa wani lokaci da bakin su su faɗi haka su wannan suka fi so su wannan suka zaba an gane ko to kaga duk mutumin da ya ikirari da bakinsa ya gabata ya ce ita ya fi so ita ya zaba ba fa kama shi aka yi aka tirsasa shi aka tsaya a kansa da bulala aka ce sai yayi ba a'a dan ra'ayin kansa yake yi sai dai ya fake ce ai shedan ne ya rude shi to duk wanda ya haka idan Allah ya azabtar da shi a lahira babu maganar zalunci wannan tsantsar adalci kenan domin ya ga shiriyar ya kita ya zaɓi bata haka duk abin da bata ta jawo masa shi ya jawo kansa ba wanda ya jawo masa ubangiji bai zalunce shi ba subhanahu wataala to da shine yace walakinahu yahdi man ya'lamu sai dai shi Allah yana shiryar da wanda ya san annahu yasluhu lil hidaya cewa ya dace da shirya wa yahdi kuma yana shiryar da man yahrisu ala talabil hidaya wanda yake kwadayin san shiryar ne yanzu duk wani waje da ake aikin alheri kila yanzu da ake karatun nan gab da lokacin sallah da kake sha'awar ka zo ko duk wanda ya je wani waje da ake aikin alkhairi kila wata majalisa ya baro kuma kila da ka taso daga majalisan nan zaka taho masallaci ka bar wani shi kuma yana can a zaune kila tare kuke hira kai kawai da aka kaji an yi kiran sallah ka dauro alwala ka taho shi kuma ka bar shi a can to wannan yunkurowar da kai ka taho sallah ya nuna kana da me sha'awa da kwaɗayin ka zo kai sallah shi kuma wancan da aka yi kiran sallah wani daga majalisa an aka yi kiran sallah wasu suna alwala su tawo masallaci shi ƙara gaba zai yi ba zai alwala ba to shi wannan da yake zuwa masallaci aikinsa me ya nuna baya da sha'awa baya kwaɗayi to shi a ka'idar Allah duk lokacin da ka nuna kana son abu to sai Allah ya haɗa ka da shi duk lokacin da ka nuna ba ka son abu to sai Allah ya nesanta ka da shi idan ka nuna kana sha'awar shiriyar Allah kana bibiyarta kai ne zuwa makaranta kai ne jin wa'azi don ka san abin da ya kamata ka yi ka san yadda za ka gyara imaninka ka san yadda addininka zai kyautata to sai Allah ya ta buɗa maka irin wannan ƙofar saboda ka nuna kana sha'awarta amma duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo maka abin alheri sai ka ture ka nuna baka so in karatu ake yi a rediyo kai sauri ka canja tasha kai kiɗa kake son ka ji in waya ce kake dubawa da ka zo wajen wa'azi ko wani abu sai kai maza ka guce kai scrolling kai ba wannan kake so ka ji ba amma idan kaga yan nanaye suna kiɗa to nan zaka tsaya to wannan duk ayyukanka ya nuna me ga abin da kake so to sai Allah ya bakka da wannan shine yace wallazina dau zadahum hudan wa atahum taqawahum duk wanda suka nemi shirya to Allah zai ƙara musu kuma zai ba su tsoron Allah su ma'ana zai sauƙaƙa musu yadda za su je su gamu da shi lafiya ya sauƙaƙa musu hanyoyin da za su samu taƙawa an gane ko kamar yadda ya ce wa yazidullahu allazina hatadaw hudan duk waɗanda suka nemi shirya sai Allah ya ƙare su da ita ta hanyar neman ilimi ne ta hanyar tambaya ce ta hanyar zuwa makaranta ce ma'ana kana neman shirya to sai Allah ya ta ƙara ma alƙawarin Allah ne dukkanin mai neman shirya ko ya kuskure mata a farkon rayuwarsa wallahi sai Allah ya shiryar da shi alkawarin Allah ne dogaro da waɗannan ayoyin dogaro da waɗannan ayoyin barin ba da wani ƙaramin labari na abin da ya faru kwanan nan satin da ya wuce ina jin rana ita yau kenan ko ita ce ranar da muka tattauna da majalisar shura akwai wani ɗan jarida kafin ranar zaman majalisar shura da muka yi ya yi wasu shirye-shirye ba zan kama suna ba ya yi maganganu sosai a cikin maganganu yake cewa ai shi amini na ne ma ƙila za ku gane ranar kawai muna zuwa wajen da za a yi zaman majalisar shura sai na gan shi na yi ta ƙoƙarin kar in haɗa ido da shi kuma har aka gama zaman aka tashi na ƙi yadda in haɗa ido da shi saboda me saboda kar in sa masa jin nauyi kar in sa masa jin nauyi tare da dukkan girmamawa dukkaninsu ire-irensu 'yan jarida da aka kawo su wajen abin da suka faɗa mana a bayan fage an shiryo su ne su zo su yi wasu abubuwa kuma da kansu suke faɗa wallahi ba su taɓa tsammanin zan iya kare kaina ba maganganun da na faɗa ina da hujja haka suka ce wallahi ba su taɓa san yadda da haka ba amma cikin hikimar ubangiji kan a gama zaman wasunsu sun fara tagumi wasunsu sun fara gyangyaɗi to shi wannan bawan allah ana gama taron sai ya samu malam kabiru abdulhamid kabiru bashir abdulhamid ya ce dan allah dan allah yana so ya ganni a lokacin a inda aka yi zaman ba mu haɗu ba muka yi sallah suka shiga motarsu muka shiga tamu muka tafi inda za mu je duk da haka ya waya sai da ya biyo mu to farko da ya zo sai ya fara bani hakuri sai da ce a karka bani hakuri ai kai na fahimci waye kai na fahimci gaskiya kake so to in dai gaskiya kake so ni bani da matsala da kai saboda na san ko ba daɗe ko ba jima za ka gane ta kuma ba dole sai ya zama ta hannuna ba saboda ba ni ke da ita ba ni ma neman ta nake duk mai neman gaskiya to Allah sai ya nuna masa ita amma fa shi Allah shi yake shiryar da wanda ya so a lokacin da ya so mutum zai iya yin zamani da annabi kaga dai irin hikima da fasaha ta annabawa kaga irin kyakkyawar mu'amala irin ta annabawa amma ba zai musulunta a zamanin annabin ba saboda me saboda Allah bai kaddara masa shiriya a wannan lokacin ba amma a hikimar Allah tunda ya nufi ya shiryar da shi wani sai kaga sai bayan annabi ya bar duniya yake zuwa ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a danginsa akwai wanda basu musulunta ba lokacin yana da rai sai bayan ya bar duniya suka musulunta to wannan ita ce ka'idar Allah duk yadda za ka kai ta faɗa da gaskiya in dai manufarka kai shirya kake so kai gaskiya kake nema a rashin fahimtar gaskiyar ne yasa kake faɗa da ita to wallahi sai Allah ya canja ka ya nuna maka gaskiyar kuma ya nufe ka da karke ta ku kalli irin Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid ba irin wahalar da annabi da sahabbai ba su sha da shi ba saboda a lokacin da yake kafiri bai musulunta ba jarumi ne ko a kafircin shi da gaske yake shi ya ɗauka kafircin shine daidai ranar yakin uhudu rundunarsa ce ta yi wa annabi da sahabbai raga-raga amma da yake gaskiya yake nema shirya yake nema shi bil haƙƙi yake yi sai Allah ya nuna masa gaskiyar daga baya sai ya zo ya musulunta to kuma tun da ya musulunta kafirci bai zauna lafiya ba to wannan ita ce ka'idar Allah duk abin da za ka yi ka yi da gaskiya da kyakkyawan niyya to ko kuskure ne idan Allah ya ga gaskiyarka na daidai kake so amma ka fada hannun 'yan tsari to Allah sai ya dawo da kai turba madaidaiciya to amma duk mutumin da ya ɗauki bata ta more yana yi ne don ya more ya san batan ne amma morewa yake yi baya so ma wasu su gane shi ya ganin ba zai yi ba kuma kila saboda wata bukatarsa kila saboda haushin waɗanda suke kan shiryar kila saboda hasarar da yake musu kila a'a shi akan batar yana samun wasu kuɗi daka yana ganin in ya shiryu to wannan kuɗin sun daina shigowa to billahi lazi irin waɗannan Allah baya shiryar da su baya shiryar da su kuma a ƙarshe Allah yakan wulakanta su zai wahala kaga irin waɗannan sun tuba zai wahala saboda me saboda haƙƙin waɗanda ya ɓatar yana nan yana bin sa ba zai kyale shi ba shi ba wai gaskiya ce bai sani ba ya santa haka ya ta juya ta yana batar da bayan Allah don ya ci moriyarsu ya kwaci kudinsu ya batar da su ya damfare su ya batar da su to wallahi irin waɗannan Allah baya kyale su kuma ba sa kyakkyawan ƙarshe Allah ka shirye mu Allah ka nesanta mu daga bata to sannan malam yake cewa wa yahdi man yahrusu ala qalbil hidaya Allah yana shiryar da mai kwaɗayin shirya ne wa yuqbilu alaiha kuma wanda yake tunkara shiriyar dan nemanta fa inna Allah to irin wannan hakika Allah yuyassiruhu lil yusra yana sauƙaƙa masa hanyar samun shiriya wa yudillu kuma Allah yana batar da man yasha'u wanda ya so batarwa bi sababi iradihi shi kuma sanadin bujurewarsa da kangarewarsa ga gaskiya a gaya maka gaskiya hujjoji su bayyana amma ka ce a'a mu ba za mu bar abin da muka tadda iyayenmu da kakanninmu suna yi ba a'a mu kaza kaza kaza a'a zai yi a ce mutane su shekara dubu amma akan bata shi ma yana daga cikin darasin da na dauka a wannan tattaunawar cikin manyan da suke high table akwai wanda ya faɗi wannan kalmar sai na tausaya masa sosai matukar tausayi yake cewa ai ba yadda za a yi mutane su shekara dubu suna abu kuma a ce ba akan shirya suke ba wallah yana faɗa wannan sai na tausaya masa na ce Allah sarki ya manta da shedan yau ka isa ka san shekarun shedan shedan tun ba halicci annabi adamu ba yake duniya kuma har yanzu shedan akan me yake bata yau shekarunsa miliyan nawa ba wanda ya sani to akwai mutanen da in gaskiya ta bayyana gare su abin da suke tunani to fa wannan abin shekara kaza fa kenan muke yi la ilaha illallah abinda na ga wani aboki na abin tausayi yana cewa gidansu shekara sama da ɗari biyu ana takuta ha ana maulidi da haka ba za su daina ba abokina ne tare muka karatu da shi ajinmu ɗaya ya ce gidansu shekara ɗari biyu ana maulidi wai hujja kenan to kafiran makka yau da bayyanar annabi zuwa yau shekara nawa da bayyanar su abu jahal saboda shekara dubu amma daɗewar ta sa kafircinsu ya zama daidai a yi Daka ka daɗe kana abu ba shi yake nuna abin daidai ba ne a hujja ita gaskiya ba a gane ta da daɗewa ana yi gaskiya ba a gane ta da ƙarancin mutane da suke riko da ita wani zai ga to ai yan kaza sun fi yawa da haka ni bari in shiga cikin masu yawa to haka Allah ya yi duniya tun farawarta mabarnata sun fi yawa marasa gaskiya sun fi yawa batattu sun fi yawa wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ya ce in zaka bi mafi yawan mutanen duniya batar da kai za su aktsaruhum la yu'minuna aktsaruhum la yaqiluna aktsaruhum lil haqqi karihun daka ba a gane gaskiya da yawa ba a gane gaskiya da dadewa ana yi ana gane gaskiya ne da me da hujja shi yasa kafiran maka da annabi ya bayyana suka ce sabon addini ya zo addinin yara muhammadu yaro ne ya za a manya su bi yaro wannan yana daga cikin hujjojin mafi yawan manyan maka da basu musulunta ba suka ce addinin yara ne irin abin da ake gaya wa sunna da ahlus sunna a yau da ka hattara mai son shirya idan Allah ya nuna maka ita ga hujja ga dalili ga aya ga hadisi ga bayanin magabata filla filla komai ya fito fili to Allah ya gama maka aiki jira kake sai ya turo mala'ika jibril daga sama ya zo ya ce malam ado wannan ita ce gaskiyar fabita to ai baka isa ba wallahi ba za a yi maka haka ba wallahi Allah ba zai maka haka ba ko jira kike sai an zo an ce lantana ga gaskiyar fa ita ce ki kama mala'ika ba zai zo ya kowa haka ba Allah ya baka ido ka gani ya baka kunne ka ji ya baka zuciya ka yi tunani to ya gama maka komai kuma ya saukar maka da qur'ani ya aiko maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi maka bayani cikin hadisai kuma bayan shudewarsa sahabbai sun isar da bayani to me kake jiran Allah ya maka Allah ya gama maka komai to da haka idan bayan duk wannan bayanan da duk wannan hujjar in ta bayyana ga mutum sai ya bijire mata to ya nuna baya son gaskiya sai Allah ya rabu da shi sai Allah ya fita hanyarsa to irin wannan sai kaga sun bata to duk wanda kaga Allah ya batar irin haka ce ta faru gare shi da haka Allah bai zalunce shi ba ya nuna masa gaskiyar yadda ya nuna maka shi yake karba kai ka karba ya nuna maka daidai ya nuna masa daidan yadda ya nuna maka kai ka karba shi yayi buris to me kake so Allah ya masa ba abin da Allah zai masa sama da wannan to shine yake cewa wayu dillu Allah yana batar da man sha'u wanda ya so batar da shi amma fa bi sababi iradihi a sanadiyar bijirewarsa da kawar da kansa an ɗalabil hidayati gabaran neman shirya wal khairi da neman alkhairi fayudilluhu Allah sai Allah ya batar da irin wannan bawan uqubatan lahu dan ya masa uquba ala iradihi bisa ga kangarewarsa da bijirewarsa wa adami ragabatihi fil khairi da kuma rashin kwaɗayinsa na san alheri yuwaddihu dhalika qawluhu ta'ala duk abin da zai bayanin wannan maganganun da muka faɗa guda biyu dalla dalla aya ɗaya tak a cikin alkur'ani ko aya biyu a cikin suratul laili Allah ya ce fa amma man a'ata wattaqa amma ka sani duk wanda ya bayar kuma ya kiyaye dokar Allah ma'ana ya bayar da abin da Allah ya ce a bayar na zakka ne na sadaka ne na miƙa wuya ne don karɓar gaskiya wattaqa kuma ya kiyaye duk abin da Allah ya ce a kiyaye ya kiyaye shirka ya kiyaye kafirci ya kiyaye bid'a ya kiyaye son zuciya wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da mafi kyawu mecece mafi kyawu anan malamai suka ce ita ce kalmar shahada ya gaskata da mafi kyawu mana yadda la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wai ya furta ta kawai a baki ba a aka ce ya gaskata dan a nuna maka kalmar shahada ba iya faɗatta ne a baki ba a'a daga cikin abin da dole sai kayi za ta yi maka amfani akwai a tasdiku yadda da abin da ta faɗa na kin bautawa duk wani wanda ba Allah ba kin haɗa Allah da duk wani kowaye shi a cikin haƙƙin Allah na bauta kaɗaita Allah to wannan shine tasdiki shine wasaddaqa bil husna sannan yadda da manzo Allah shi kadai ne cikamakin annabawa limamin manzani kuma ba a hada shi da kowa cikin biyayya yadda ake kadaita Allah da bauta haka ake kadaita manzan Allah da biyayya Allah ba a bauta wa kowa sai shi manzan Allah kuma ba a yi bin kowa cikin sha'anin addini sai shi shehunka ya ce kaza annabi ya ce kaza ba wa shehu haƙuri ka ba annabi shi ne daidai shi kansa shehun ca aka yabi mabiyi ne to amma a yau ta kai mutane sukan iya aje na annabi su bi na shehu sukan iya ce na shehu ya fi na annabi to kaga wannan shirka ce cikin biyayya ga annabi ba a yi wa annabi haka dole ne sai ka bi shi sama da kowa har iyayen da suka haife ka sai ka so shi sama da kowa har kanka kuma in ya ce ga yadda za a yi to magana ta ƙare kowaye ya faɗa ka bi wannan wane ɗin to ɓata za ka yi wanan nan ko annabi ne yanzu mu ƙaddara a ce annabi musa zai zo yau ya ce mana ga wani zikiri mu aje na manzan Allah mu bini annabi Musa kaga dai annabi Musa annabin Allah ne yana cikin annabawa masu daraja ulul azmi minar rusuli amma wallahi manzan Allah ya ce in kuka yi haka wuta za ku shiga domin wata rana sayyidina Umar ya ga wani wasu takaddu na attaura attaura littafin da aka ba annabi Musa kuma sau da dama attaura akwai kamanceceniya tsakaninta da Qur'ani shi yasa sau da dama Qur'ani sai ya ce wannan ayar akwai irin ta a attaura misali Allah da ya zo a maganar kisasi idan mutum ya yi masa sai ya ce wa katabna alaihim fiha yahudawa ma mun rubuta musu fiha a cikin attaura annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi har izuwa karshe to kaga ayar akwai ta a qur'ani kuma akwai irin ta a me a attaura to haka nan da Allah ya zo magana annabi da sahabbansa da kamanninsu sai ya ce zalika masaluhum fit taurati wannan kamar tasu da muka faɗa muku a nan a ƙur'ani ita ce ma a attaura haka da aka zo a linjila da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Ahmadu a ina aka samu wannan sunan a linjila amma sai Allah ya sake maimaita shi a ƙur'ani ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد an fada a taura a linjila an fada nan to akwai similarity akwai kamanceceniya tsakanin attaura da qur'ani shi yasa ko sunayen su ma za ku ga iri ɗaya ne mun sha fada a wajen tafsiri qur'ani ana ce da shi kitab attaura ma ana ce da ita kitab qur'ani ana ce da shi furqan attaura ma ana ce da ita furqan qur'ani ana ce da shi nur attaura ma ana ce da ita nur ubangiji ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fi sai Allah ya ce wa iz atayna musal kitaba kaga Musa ma an bashi kitab Qur'ani ma kitab ne Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi tsarki ya tabbata ko albarkatu sun yawaita na wanda ya saukar da alfurqan ga bawansa alfurqan Qur'ani ake nufi anan bawa kuma annabi amma sai Allah ya sake cewa wa iz atayna musal kitaba wal furqana mun ba Musa kitab kuma mun bashi furqan ma'ana attaura ma kitab ce attaura ma furqan ce to haka Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun min qad ja'akum burhanun min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina nuran mubina anan qur'ani ake nufi attaura ma nur ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur ana cewa qur'ani hudan hudan lil muttaqin qur'ani attaura ma Allah ya ce da ita hudan to wannan kamanceceniya tana da yawa tsakanin qur'ani da attaura ƙur'ani da attaura shi yasa babu annabin da Allah ya faɗi sunansa da yawa a ƙur'ani kamar annabi Musa wajen sau ɗari da talatin Allah ya kira annabi Musa amma ko manzo Allah sallallahu sau hudu kadai aka kira shi a ƙur'ani da sunansa ƙarara shi yasa malaman ulumul qur'an suke cewa kadal qur'anu ay yakuna li Musa kai ka ce ƙur'ani littafin annabi Musa ne to amma fa duk da haka wata rana sayyidina Umar ya ga wata takarda attaura sai ya ga waɗansu ayoyi na attaura irin na ƙur'ani irin na ƙur'ani sai na umar ya taho a guje sai nuna manzala ya ce ka ga wasu ayoyi irin na ƙur'ani take sai annabaransa ya ɓaci idansa ya canja ya ja umar sai ya gane ya yi laifi sai tuba raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan sau da dama sahabbai in sun yi laifi suka ga annabaransa ya ɓaci wannan kalmar suke faɗa raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan to shine sai manzo Allah ya ce da sayyidina Umar alam ati biha bayda anaqiya yanzu abin da nazo muku da shi a Qur'ani bai ishe ku ba ban zo muku da Qur'ani kamar rana a tsakiyar wuni ba komai tartar yanzu har kana da bukatar ka tafi wata attaura sai manzo Allah ya ce wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai ko da Musan da aka ba attaura yana raye a yau wallahi ba zai ba attaura Allah ya karbe shi ba sai ya aji attaurar ya dawo ya bi ni kuma manzo Allah ya ce wallahi da Musa zai zo muku yau da attaura ku kyale ni da Qur'ani ku bi Musa da attaura da ku da Musa duk wuta Allah zai sa ku to dan Allah sai wani shehi ya zo maka da wani wuridi da wani lazimi ka kyale annabi ka bi shi ka dauka zaka sha ba kai wa kanka adalci ba ba kai wa kanka adalci ba Allah ya sa mu gane da haka ubangiji ya ce wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da mafi kyawu to irin wannan fasanu yassiruhu da sannu zamu datar da shi mu sauƙaƙa masa lil yusra zuwa ga mafi sauƙi mafi sauƙi shine imani da kuma shiga aljanna ma'ana kaga wannan ayat tana nuna maka duk mutumin da ya nemi shirya ya bi sabubba ya yi riko da su to a sauƙaƙe Allah zai bashi shirya ka san a addinin musulunci idan abu ya tabbata a ƙur'ani magana ta ƙare ya tabbata a hadisi magana ta ƙare sahabbai suka ce haka ne magana ta ƙare to sai yau aka ce maka ga aya ga hadisi ga maganar sahabbai duk ka shure to ƙarya kake ba shirya kake nema ba wallahi ba shirya kake nema ba ta more kawai kake nema to amma matukar karke wannan ka'idar ƙur'ani ya faɗa hadisai sun faɗa sahabbai wanda su ne almajiran annabi suka ce haka ya karantar da mu haka ake nufi karin guma wallahi shi kenan Allah zai ɗora ka akan shirya domin ka yi riko da sababinta ya nuna neman ta kake ya nuna gaske kake son ta amma a ce annabi ya ce sahabbai sun ce ƙur'ani ya ce haka har yanzu baka yadda ba to wallahi akwai abin mamaki ga dukkan wanda haka ne halayyarsa shi yasa dan mutum ya bata a irin wannan tsarin kar ka taba mamaki me abin mamaki me abin mamaki babu wani abin mamaki a ciki saboda ya kama hanyar bata ne yanzu mutum ne ya rufe idansa sai yake tafiya baya kallon gabansa sai ya fada kwata sai kai mamaki to daman me kake so yayi rufe ido fa yayi amma idan mutum idansa a buɗe ne yana gani tarwai sai ya tuntube to shine sai ka tausaya masa sai ka ce tsautsayi ne sai kai masa sannu amma ya rufe ido yayi ma dindimi ya kama hanya ya ce zai tsallaka titi a haka dan mota ta gwabje shi ka ce sannu saboda bata yawu to dama me kake so ya same shi duk mutumin da ya ƙi shirya bata zai yi duk mutumin da ya shirya shi Allah yake shiryarwa fa ma za ba adal haqqi illa dalal bahaushe ce daga kin gaskiya sai bata wannan aya tana cikin suratul laili aya ta biyar zuwa ta bakwai malam yace fasara sababu min al dan haka anan sababin na samun shiriyar daga bawa ne walƙadaru ita kuma ƙaddarar da ta hukunta masa samun shiryar min jihatin lahi subhanahu wa ta'ala ita kuma ta ɓangaren Allah ne mai girma da buwaya to ta ɗaya ɓangaren kuma sai Allah ya ce wa amma man bakhila wastagana duk wanda ya ruwa duk abin da Allah ya ce a bayar sai shi ya ƙiya bayar sawa'an na dukiya ne a'a sawa'an na zuciya ne Allah ya ce ka buɗe zuciyarka dan ka karɓi shirya sai ka ƙi ka rufe ta ka ba da zakar dukiyarka Allah ya baka dukiyar zakar sai ka ki ka ɓoye duk wani abu da Allah ya ce a bayar sai ka ki bayarwa shine ma'anar man bakhila wastagana kake ganin kai dabararka ta ishe ka baka da bukatuwa zuwa ga shiriyar Allah baka neman shiriya kai kana ganin abin da kake kai ya isan maka wa kazzaba bil husna kuma ya ƙaryata mafi kyawu sawa'an kalmar shahada ce sawa'an wata aya ce da ta ce ai kaza ka ƙi kai aiki da ita alhalin ka fahimce ta ka santa a sawa'an wani hadisi ne ce kaza da ka ji shi kai kunnan kai kunnan uwar shegu a sawa'an sahabbai ne suka fassara ka ce kai fassara su bata ishe ka ba duk wannan yana shiga karkashin ma'anar wa kazzaba bil husna to irin wannan Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra da sannu za mu masa tara-tara mu ɗora shi akan hanyar wahala ya wahala a duniya ya je lahira ya fi shan wahala me wahalar da zai yi a duniya duk mutumin da ya rayu a duniya ba akan addinin musulunci ba wallahi wahala yake sha ko kana ganin sauki yake wahala yake sha domin Allah ya tara sauki gaba ɗaya ya sanya shi a cikin me a cikin addinin musulunci a cikin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha faɗa wannan yanzu ka kalli ka rayuwar kafirai ba abin da ke cikin ta sai wahala su ne suke maka kallon kamar wahala kake sha ka tashi da asuba ka zo sallah azhar ka zo sallah magriba isha ka zo sallah to amma wannan wahalar da su suke gani a cikin ta saukin yake wannan yake sa wahalhalin rayuwa Allah yake ɗauke maka zuciyarka take samun hutu jikinka yake samun hutu Allah yake ɗauke maka damuwoyin duniya shedancin shedanu da iblisancin iblisai Allah yake kaɗe ma amma duk wanda yace ba zai wannan rayuwar ba ba zai bauta wa Allah ba to Allah zai haɗa shi da wata wahalar da ba za ta faɗi ba da baki ba za ta faɗi ba da baki mutumin da bai da imani bai kulla alaka da Allah ba za ka ga yana neman hutu amma ba a wajen Allah ba da kuɗinsa kuma ba zai samu hutun ba shine yau ya je wajen boka wance ya yi je wajen matsafi wance ya je ya yi kaza da kaza duk me ake nema hutu me ake nema ya yi wanuwa amma kuma daɗa zurfafawa ake da nutsawa a cikin wahala shi yasa Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bijire min sai na hada shi da rayuwar wahala wa man ya'shu an zikirir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya ki sharan masallaci Allah ya ce sai ya yi ta kasuwa duk wanda ya ce ba zai yi imani ba to zan haɗa shi da wani shaidani ya ta wahalar da shi ya ta wasa da shi ya ƙi ya imani da Allah ya yadda da wani boka sai abin da bokan ya ce masa yake yi ba wani abu da zai yi sai bokan ya ba shi izini to kaga ya ƙi bauta Allah ya koma bautarwa bawa ɗan uwansa an gane ko ya ƙi ya yi sadaka don ya samu lada ya koma yana yanke-yanke na tsafi da boka ya suka sa shi ya ƙi yayi abin da zai samu lada kyauta ya koma yana siyan zunubi da kuɗinsa yanzu sallah in za ka zo ba wani masallaci da za ka je a ce sai ka biya kuɗi za ka shiga kai sallah ko ba haka ba amma gaya min gidan giyar da za ka tafi shan giya a ce firi ne gaya min gidan karuwan da za ka tafi a ce maka firi ne gaya min gidan cacan da za ka je a ce firi ne to ka ƙi kai na firi mai lada ka tafi kana na kuɗi na zunubi to ina hutu a ciki in ba ka da kuɗi kana cikin damuwar rayuwa da ka zo ka yi sallah sai ka ji abin ya tafi amma ka je ka sha giya don ka samu hutu amma sai ka sha giyar iya hutun na lokacin da ta ɗauke ka ne tana fitar da tana sakin ka in ka dawo sai ka dawo cikin me damuwa da bala'i sama da na da yawancin masu shaye-shaye suna yi ne fadan su manta da me damuwar da suke ciki to me haifar da damuwar rashin kulla alaka ne da Allah daka da an je an sha giya dan a samu ai bacci dan ta dauke ma hankali ka daina tunani shikenan duk tsawon lokacin da giya za ta dauke ka ta dauke ka da yawa ta dauke ka awa 24 kwana ɗaya da wuni ɗaya to da ta sake ka bakin cikin da zai dawo maka kuma za ka rayu a cikinsa tsawon ranka matukar ba tuba kai ka zo ka kulla alaka da Allah subhanahu wata'ala ba to da ka mu gane cewa kamar yadda Bahaushe yake cewa bin Allah maganin wayyo Allah in dai ka bi Allah to Allah zai dauke maka duk wata damuwar rayuwa duk wani takaicin duniya duk wata jaraba da zaka ga Allah ya yi maka ita to sanadiya ce ta ya daga darajarka ko ya kankare zunubanka babu asara a ciki amma matukar ba Allah kake bi ba to kullun cikin wahala kake kuma babu lada sai ma ƙarin wahala sai kuma ƙarin damuwa da takaici Allah ya kiyaye mu wannan ayar ita ma tana cikin suratul laili aya ta 8 zuwa ta 10 daka anan malam fauzan yace fasara sababu min al-abdi kun ga sababin bata anan daga bawa ne bawa ya jawo wa kansa bakila wastaghna wa kazzaba bil husna wal qadaru kaddarawa kuma da zartar da abin ya faru shi kuma daga Allah ne minallahi daga Allah ne walakin sai dai fa qaddarahu Allah uqubatan lahu Allah yakan kaddara wa bawa haka ne dan ya wahalar da shi dan ya hora shi an gane ko shi ma a misalance walillahi almasalul a'la yadda zamu fahimta idan da iyayensa suka ce masa bari sai ya ki bari misali yasa da dama zaka ga yaro karami wani lokaci ya dauki wani abin da zai cutar da shi kamar reza ko wuka sai mahaifiyarsa ta ce bari bari sai ya ƙiji wani lokaci a kwace a ɓoye amma ya sake dawa yi me ya ɗauka to ana nan sai ya yanke hannu in ya yanke kuma sai ya kama kuka idan ya kama kukan mai uwa take yi sai ta ƙara dukansa to wannan dukan da take masa na ƙiyayya ne ko na soyayya adalci ne ko zalunci adalci ne da haka Allah in ya ce maka bari sai ka ƙi to in ka je ka yi abin duk da abin ba mai kyau bane wahalarsa kake sha kuma sai ya ƙara maka wani horon don ai maka adalci domin haka ya dace da kai wanda duk ya ƙiya jibari to wannan shine hukuncin da ya dace da shi kuma Allah yakan yi haka ne don gobe karka saki sannan kuma yakan yi haka ne don ka zama izina ga wani wani sanadiyar wannan bala'in da zaka shiga wanda ka jawo kanka shi zai sa shi kuma ya shiryu ina fata an gane akwai barayin da da yawa suka shirya sakamakon an kama 'yan uwansu barayi tun daga nan su suka tuba to kaga su Allah ya wa'ancan adalci waɗannan kuma Allah ya musu falala domin ya sanya shiryarsu ta zama sanadiyar ukuba da yawa wasu shine abin da bashi yake cewa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah kuma da na gaba ake ganin zurfin ruwa to da haka ubangiji haka al'amarinsa yake babu zalunci a cikin al'amarin Allah duk abin da kaga Allah yayi wa bawa to bawan ya dace da ai masa wannan abin ne an gane ko da haka yace fa qaddara Allahu al-hidayata fadlan min Allah Allah ya kaddara shari'a a matsayin falala daga gare shi wa takarrama ala shaksi kuma ya karamci ga mutum allazi yuridul khaira wanda yake nufin alheri wa yuridul hidayata kuma yake son shari'a fayassirahu Allah lil khairi irin wannan su Allah yake shiryar da su zuwa ga alheri wali fi'lihi da kuma aikata alherin wa hadha li maslahatihi Allah yakan yi wa bawa wannan ne dan shi kansa bawan dan cin gajiyar shi bawan ba wai dan Allah ba idan Allah ya shiryar da kai ba ya shiryar da kai bane dan kai masa wani abu a'a ya shiryar da kai ne dan kanka ka ci moriyar kanka da kanka amma shi Allah ba abin da zaka kare shi da shi yau in kwana kai kana sallah Allah bai amfana da komai da sallarka ba kai ka amfana da kayanka shi ma bari in buga mana misali don mu fahimta idan yanzu ka sayo rago sai ka turke shi kana ta bashi abinci wannan abin ke bashi dan wa kake bashi dan kanka in ka ciyar da ragon ka kai dan kanka ka ci da shi domin a ƙarshe wa zai mori ƙoshin kai to shi Allah ba haka bane Allah in kai sallah ya baka lada ba dan ka amfane shi bane a'a saboda falalarsa ne yana son ya karfafi gwiwar ayyukan alheri shi yasa in kai sai ya baka lada amma ba dan zaka amfane shi ba aikin alherin ka ba zai amfani Allah da komai ba kamar yadda sharrin ka ba zai cutar da shi da komai ba in kai alheri kanka kaiwa in kai sharri ma kanka ka cuta in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid da haka akwai bambanci kwarai mu fahimta tsakanin kayi aikin da Allah ya ce kuma Allah ya baka lada wannan ladan ba yana nuna kayi wa Allah wani abin da ya amfana ba ne wani zai ce to me yasa ya bada lada a ya baka lada ne dan ya karfafe ka ka ci gaba da alheri domin shi yana son a yi alherin amma ba wai dan da kai alherin shi ka amfana ba a'a shi yasa Allah ya buga mana misali game da layya da Allah ya ce a yi layya kuma ya ce a yi da rago ƙosashe ko dabba lafiyayya wani sai ya ɗauka Allah ne zai amfana a'a kai za ka amfana da kayanka waye cinye naman waye cinye gandar waye karya ƙashin to ashe kai ka mori abinka layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum shi Allah abin da yake so kawai yace kai kai wannan yin da kai kawai shi Allah ka biya shi ka girmama shi ka bi umarninsa amma moruwar aiki kai za ka ci kayanka Allah baya amfana da komai na ayyukan bayi kamar yadda baya cutuwa da komai na zunubansu na sharrukansu ina fatan fahimci wannan to dole mutum ya san wannan domin da wannan ne za ka gane Allah mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata wallahu ganiyu wa antumul fuqara wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ganiyun hamid da shi Allah mawadaci ne baya buƙatar komai a wajen kowa to daka amma saboda ya karfafa maka gwiwa wajen ayyukan alkhairi idan ka yi sai ya baka lada sai ya karfafe ka sai ya faranta maka rai sai ya sa ka ji daɗi don gobe ma ka sake to daka wannan karamci ne wata karrama ala shakhsi alladhi yuridu alkhaira wa yuridu alhidaya daka Allah yana karamci ga wanda yake son alheri kuma yake son shari'a fayuyassiruhu fayuyassiruhu Allahu lil khairi Allah sai ya datar da shi zuwa ga alkhairin wali fi'ilihi da kuma aikin alherin wa hadha li maslahati wannan dan cin gajiyar shi bawa ne ba Allah ba la maslahata lillahi Allah bai da wani gajiya da yake ci na ayyukanka na alheri in kai kai kake cin gajiyar kayanka da kanka wa amma idlalu dallina amma batar da batattu ko da Allah yake yi fa adalun minhu wannan adalci ne na Allah subhanahu wataala mai girma da buwaya jaza'an lahum saboda yi musu sakayya ala iradihim bisa ga bujirewar su wa adami iqbalihim da kin fuskantar su alal khairi bisa ga ayyukan alkhairi wa ala da'atillahi da kuma kin fuskantar su ga yi wa Allah da'a azza wa jalla mai girma da buwaya lam yazlimhum shay'an ubangiji bai zalunci bayi da komai ba wali haza ya ce saboda haka ne ma in ji Sheikh Fauzan na ji fil ayati muke samu cikin ayoyin ƙur'ani da suka yi mana wannan bayanai dalla dalla don mu gane Allah yana cewa wallahu la yahdil qaumal zalimi Allah baya shiryar da azzalimai a aya suratul baqara aya ta 258 a wani wajen yace wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah baya shiryar da kafirai ita ma suratul baqara aya ta 264 wallahu la yahdi alqawmal fasikin Allah baya shiryar da fasikai suratul maida aya ta 108 faja'ala adh-dhulma wal kufra wal fisqa anan Allah ya sanya zalunci da kafirci da fasikanci asbaban sune sabubba li adamil hidayati na rashin shiryar bawa ma'ana in dai bawa ya zabi kafirci to Allah baya shiryar da shi abin nufi idan kaga Allah ya shiryar da mutum to sai da ya fara cire kafirci daga ransa ya fara gano kafircin ba daidai ba ne ya yi rubas to sai Allah ya karɓe shi sai datar da shi haka Allah baya shiryar da azzalimi a lokacin da yake son zaluncin yake tsaka da zaluncin in kaga an shiryar da azzalimi to ma'ana yanzu shi da kansa ne ya gane zaluncin ba daidai ba ne ya juyo to da ya juyo sai Allah ya karɓe shi sai ya shiryar da shi haka Allah baya shiryar da fasiki a lokacin da yake tsaka da fasikanci kuma ya yadda fasikancin ne daidai in kwa kaga Allah ya shiryar da fasiki to sai da ya fara daina fasikancin ya gane fasikancin ba zai kai shi ba fasikancin ba daidai ba ne to a wannan lokacin sai Allah ya karbe shi sai ya dora shi akan shirya mun fahimci wannan ba wai ayoyin suna nufin Allah baya canja mutum daga kafirci zuwa musulunci ba daga shirka zuwa tauhidi ba daga fasikanci zuwa ayyuka na gari ba ba haka ake nufi ba amma sharaɗin shine duk mutumin da da yake kafiri ka tambaye shi rana tsaka kawai ya musulunta a'a sai da wasu alamomi suka fara bayyana gare shi ya fara gane kafircin ba daidai bane ya fara rubas to sai Allah ya karkato da shi sai ya dora shi akan hanya duk mutumin da kaga yana tsaka da zalunci daga baya sai ya zama ya daina to sai da ya fara gane zaluncin ba daidai ba ne ya fara ribas ya fara nadama ya dawo wa Allah to sai Allah ya karbe shi sai ya dawo da shi kan daidai to wannan ita ce ka'ida amma duk mutumin da yake kan bata ya gamsu da batar yake tsaka da aikata batar to Allah baya shirya da shi a wannan lokacin shine abin da ayoyi suke nufi to shine malam fauzan anan yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya da zalunci da kafirci da fasikanci sune dalilin rashin shiryuwar bayi sai ce wa hadhihi waɗanda waɗannan waɗannan abubuwa da aka faɗa zalunci fasikanci kafirci min af'alil ibadi yana daga cikin suna daga cikin ayyukan bayi jazahum alaiha Allah ya nemi musu sakayya a kansu adalan minhu saboda adalcinsa subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya la zulman ba dan zalunci ba wa ma zalamahumullahu ubangiji yace Allah bai zalunci bayi ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai su bayin ne suka zalunci kansu da kansu da haka duk mutumin da ya bata ya ki bin shari'a to Allah bai zalunce shi ba domin inda Allah bai nuna masa shari'a ba shine za a ce ya zalunce shi da bai nuna masa garaɓasar da ake samu ba in an bi shirya da kuma bala'in da za a cimma in an bata to shine sai ka ce Allah ya masa dungu ya zalunce shi a'a amma Allah ya yi wa kowa bayani mutum ne kaga yana tafiya a hanya kuma hanyar nan akwai matsala sai ka ce masa wani kar ka bi hanyar nan fa akwai matsala sai kunnen uwar shegu ko kallon ka bai ba ko kuma ya ce maka a'a bari in gwada sa'ata yana tafiya sai je faɗa wani rami sai ya kare zai zarge ka ya ce baka gaya ma ba taurin kansa ne ya kai shi ku da haka Allah ba wani sharri a duniya da Allah bai yi bayansa bayani ba mafi girman sharri shine wuta da shedan ba irin bayanin da Allah bai mana ba game da wayannan kar ku bi kaza zai kai ku wuta kar ku bi kaza hanyar shedan ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to da haka Allah subhanahu wata'ala ya gama mana komai idan kaga wasu daga cikin bayi sun bubata kuma sun je sun shiga wuta to ka sani ba Allah ne ya zalunce su ba su ne suka zalunci kansu da kansu domin Allah duk abin da zai musu ya riga ya yi musu na bayani in ba jira suke sai Allah ya zo da kansa ya ce musu kaza ka to me suke jira irin yadda kafiran maka suka ce ba za mu taɓa yadda abin da kake faɗa mana gaskiya ba ne sai Allah ya zo da kansa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila suka ce muhammadu in so kake mu yadda kai annabin Allah ne to sai dai ka zo mana da Allah da kansa kuma mu ga mala'iku suna take masa baya to sai mu yadda abin da kake faɗa gaskiya ne to kuma wannan abu ne wanda ba zai yi ba ba wani dan adam da ya isa Allah ya zo masa wai dan ya shiryar da shi a'a zai maka abin da zai maka na turo maka dalilai da hujjoji da waɗanda za su yi maka bayani in ya maka haka ya fita hanyar ka shine Allah ya ce duk wanda suka faɗi wannan ƙarya suke yi walau nazzalna alaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubalan ma kanu liyuminu illa insha Allah ko da na kabari za su tashi su gaya musu cewa mu fa mun je lahiran nan mun gano mun yi kaza kaza wallahi sai sun ce ƙarya ne kai ba ku gano daidai ba tamu daban taku daban ila ku ba lahira aka kai ku ba wani wajen kawai aka waske da ku mu za mu tafi lahiran to wannan shine abin da yake faruwa Allah ya tsare mu wannan aya tana cikin suratul nahl aya ta 33 malam fauzan yace fa la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala bai dace ba ga Allah mai girma da buwaya ayyukurima ya girmama man hadha wasfuhu wanda wannan ita ce sifarsa zalunci ko fasikanci ko kuma kafirci Allah baya girmama irin waɗannan me ake nufi da girmamawa shine baya ba su shari'a to wannan ba wai Allah ba a sunnar rayuwa haka abin yake yadda za mu fahimta duk mutumin da bai san abu ka ɗauko abin ka bashi abin baya me daraja da kima a wajensa abin baya daraja da kima a wajensa to ita shiriyar Allah ita ce mafi tsadar abin da Allah zai ba wa ɗan adam to in ɗan adam bai shirya ya karɓe ta ba in Allah ya bashi ba zai karɓa ba ba za ma ta yi daraja a wajensa ba yanzu ƙaramin misali kai ne ka ci abinci ka ƙoshi har ya gundure ka sai aka ɗauko wannan abincin aka baka me za ka yi da shi ko ka bayar ko ka zubar saboda bai da kima wajen ka baka bukata bari ba ku misali muna almajirai idan aka ba mu tuwo bayan mun ƙoshi me ake da shi duk wanda ya almajiranci ya san wannan idan ka ga in almajiri ya ci ya ƙoshi ka ba shi kyautar tuwo to mulmulawa ake a koma faɗan bindiga ana jifa da shi bawu bawu to an ƙoshi kenan da kaga almajiri yana jifa da tuwo to ya ƙoshi ma'ana a lokacin tuwon bai da daraja a wajensa bai da daraja a wajensa to ita shiriyar Allah ita ce mafi tsadar kyautar da Allah zai wa bawa baya baka ita sai ka nuna kana so ko kai ne yanzu wani yazo zai baka zaka ba wani abu sai ya ce maka me zan da wannan sai ka bashi kan ka bashi sai ka ji ya zazzage abin kai ne ka zo zaka bashi kyautar naira hamsin misali gab da zaka bashi naira hamsin din sai ka ga yana huci yana fushi sai ka ce wani mai faru zai wani dan kaza kaza ne yace zai bar naira hamsin to kai ka bashi ya nuna baya so in ka bashi kai ma kai ne dan kaza kaza ke to duk mutumin da yake tsaka da yi wa shiriyar Allah karan tsaye baya kaunarta baya mutunta ta baya daraja ta a wannan lokacin Allah ba zai bashi ita ba saboda ba za ta yi kima a wajensa ba to amma zaka ga sau da dama mutane idan za su shirya sai kaga suna kuka suna nadamar abin da suka yi a baya suna takaicin yoda duk ga shirya muka kibi muka je muna ta aikin banza to a irin wannan lokacin to wannan ya nuna a shirye yake da ya karbi me shiryar ya gano kimarta da darajarta to sai Allah ya bashi ina fata an gane da haka ubangiji subhanahu wata'ala baya shiryar da wanda bai shirya karba shirya ba baya shiryar da wanda shiryar ba ta da kima a wajensa shine shekh fauzan yace fala yaliqu bihi ayyukurima man hadha wasfuhu bai dace da Allah bai girmama wanda wannan ita ce kamarsa ma'ana na kin shari'a da bijire mata kuma Allah ya bashi shari'a a lokacin Allah baya haka wa aidan la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala kuma har ila yau bai dace ba da Allah mai girma da buwaya ayyu dayyi'a amal al'amilina ya tozartar da ayyukan masu aiki ma'ana yadda Allah baya shiryar da wanda baya son shari'a to kuma baya batar da mai son shari'a duk mutumin da kaga shi ma ya bata to sai da ya fara yin wurgi da shiriyar ya wulakanta ta ya raina ta to sai Allah ya fita hanyarsa an gane ko Allah ne ya maka karamci ya maka mutunci ya girmama ka ya dora ka akan shiriya to sai kake ganin wannan shiriya ma koma baya ce rashin wayewa ne ashe duk abin nan da muke ma da bamu gane bane bamu waye bane gidadanci ne to a irin wannan Allah sai wannan lokaci sai Allah ya tsame ka daga cikin shiryayyu sai kai ka inda kake so sai kai ka inda kake so ina fata an gane domin muna ganin haka ai wani da ka ganshi yana kan shirya daga baya yayi me ya fandare to duk mutumin da kaga haka ta faru gare shi shi ma da wancan yake haka yake wancan yana cikin bata daga baya yawa shi batar ya ga bata dace da shi ba yayi nadama to sai Allah ya dawo da shi shirya shi kuma wanda yana kan shirya daga baya ya raina shiryar yake ganin kauyanci ce gidadanci ce rashin wayewa ne rashin aikin yi ne sai ya bata to shi ma sai Allah ya fitar da shi daga nan to wannan duk yana daga cikin ayyukan Allah kuma dukkanin su karamci ne yadda Allah yake karrama ka kana cikin bata in ka tuba ya dawo da kai shari'a to kuma haka yake maka adalci in kana cikin shari'a ka raina shari'a sai ya fidda kai sai ya mai da kai inda kake so to wannan shine cikakken adalci na ubangiji subhanahu wata'ala baya tozartar da aikin masu aiki na kwarai kamar yadda kuma baya shiryar da ayyukan mabarnata qala subhanahu Allah mai girma da buwaya ya faɗa أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون tsammanin waɗanda suke aikata muyagun laifuffuka za mu sanya su su zamo kamar waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari daidai da daidai rayuwarsu da mutuwarsu Allah ce tur da irin wannan tunani da suke idan kana tunanin wai kana saba wa Allah a duniya kuma wai kana tunanin an je lahira zai saka aljanna tare da annabawa to ƙarya kake baka san waye Allah ba Allah ba zai yi haka ba akwai mutanen da zaka ga akan bata suke amma dan a daɗa rarrashin su su ci gaba da zama akan batar kuma sai ai ta gaya musu falalolin ƙarya yanzu misali duk mutumin da za a ce masa ko yana sallah ko baya sallah in dai dan ɗariƙa shehuwa ne in an je lahira ma sai sun fara shiga aljanna sauran za su shiga kaga wannan an kai shi an baro an kai shi an baro in ka zama dan ɗariƙa shehuwa ne ko kai sallah ko kakkai sallah sai ka shiga aljanna haba haba annabi ya bar duniya yana sallah sahabbai su bar duniya suna sallah ‘ya'yan annabi matan annabi su bar duniya suna sallah amma kai wani ya zo ya ce wai shehu ne an lamunce masa kaza kaza na wani da na gani kwanan nan yana cewa in an je lahira almajiran shehuwa ne annabi zai yi tutiya da shehuwa ne a gaban al'umma wai ya ce duk a cikin annabawa waye a al'ummarsa akwai irin wani ya ce wai to idan an gama wannan kirarin wai sai annabi ya wuce gaba wai mutum ɗaya zai wa kara ya bashi ya bi bayan annabi shine shehuwa ne shi ma aka faɗi sunansa ma'ana duk abubakar da umar gabansu zai sha to duk wanda ake gaya wannan kuma duk sai yake yadda to bai san waye allah ba ubangiji ya ce tsammanin masu aikata miyagun laifuffuka wai a je lahira mu haɗa su da waɗanda suka yi kyakkyawan aiki mu daidaita su mu raya su a duniya su rayu daidai lahira ma su rayu daidai ba zai yi ba in kai haka ka tumci Allah da zalunci ka tumci Allah da zalunci yanzu ba wai Allah ba kai kanka in kana da 'ya'ya biyu ko mata biyu ɗaya tana kyautata ma ɗaya bata muna nama ɗaya suke a zuciyarka walillahi almasalul a'la wannan ita ce shine adalci duk wanda yake kyautatawa ba zai zama daidai da wanda baya kyautatawa ba shi yasa a wata ayar Allah ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun yanzu kuna tsammanin za mu sanya mutanen kwarai su zama kamar tantagar mutanen banza su yi kunnen doki ba zai yiwu ba a duniya ka ce kai ba za ka yi sallah ba shehu ya ɗauke ma kuma a je lahira ka ce wai za ka sha gaban masu sallah a duniya kai ka ba kai zikirin annabi ba naka kai na son zuciya kuma a je lahira ka ce wai annabi zai fi farin ciki da kai akan wanda suka yi nasa a duniya kai baka rayu da annabi ba kuma a je lahira a ce wai zaka sha gaban sahabban annabi to duk wanda yake gaya maka wannan ka yadda ka fi shi hauka dukan ku dai mahaukata ne amma wallahi ka fi shi hauka bahaushe karin magana ya ce duk wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi duk wanda ya fi ka ci zai riga ka me koshi wannan misali ne fa na hankali misali ne na hankali da ka Allah subhanahu wata'ala ya ce ba zan yi haka ba duk wanda yake tsammanin kuma haka zan yi to yayi mummunan hukunci wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi ubangiji ya halicci sama da ƙasa ne sai ce dan gaskiya wali tujza kullu nafsin bima kasabat kuma dan a saka wa kowace rai da irin abin da ta aikata wahum la yuzlamuna su bayi ba a zalunta su in mutum yayi nagari a saka ka masa da kyakkyawa in yi mara kyau ya ga mara kyau ya gani a ƙwaryatuwansa walillahi ma fi samawati ma fil ardi li yajziya allazina asa'u bima amilu wa yajziya allazina ahsanu bil husna da haka an cuci da yawa daga cikin al'ummar mu suna son Allah amma an raba su da Allah da wasu labarai na kanzon kurege da wasu labarai na giza da koki duk falalar da wani mutum zai zo da ita a duniyan nan wallahi summa tallahi bai kai falalar da manzo Allah ya zo da ita ba duk wanda zai samu wata falala a yau bai kai ya sahabban annabi ba domin su ne suka rayu da annabi su suka sha falalar madararta amma ka gaya min daidai da rana ɗaya annabi ya taɓa cewa wani sahabi ya bar sallah zan tsaya ma a gaban Allah daidai da rana ɗaya manzo Allah ya taɓa cewa yi abin da kaga dama in naje gaban Allah zan ma kaza daidai da rana ɗaya annabi ya taɓa cewa in ka ganni ko ba ka sallah kai ɗan aljanna ne zalla bai taɓa faɗa wannan ba inda haka ne da duk su abu jahal ɗan aljanna ne domin duk sun ga annabi zai iya cewa ai da suka ganshi sun yi adawa da shi ai akwai kafirin da ba su yi adawa da shi ba amma sun ganshi amma ba su samu rabon shirya ba kuma ba za su shiga aljanna ba domin sharaɗin shiga aljanna ba ganin annabi ba ne menene imani ne in ka ce gani ne kawai to mu ba za mu shiga ba domin mu ba mu gan shi ba amma ba mu gan shi ba mun yi imani kuma imanin shi ne in ka ga annabi baka yi imani da shi ba ganinsa bai amfana maka komai ba amma a yau akwai shehunan da suke cewa ba wai ganinsu ba rubutun shehu in ka taba gani to kai dan aljanna ne rubutu yayi to kaga wannan a hankalce in kana da hankali me zaka ce wanda yake fadar wannan ko ya fito ya fada ko kar ya fito ya fada saƙon shi ne yana so ya ce maka shehu ya fi annabi domin an ga annabi ba a shiga aljanna ba an ga shehu an shiga an ga rubutun annabi ba a shiga aljanna ba an ga rubutun shehu an shiga wanda mu kuwa a wajen mu ƙarya ne wannan ba gaskiya bane ba ko annabawa ganin su kadai baya sa a shiga aljanna sai an yi me imani da su kuma in kai imanin ko baka gan su ba zaka shiga aljanna a aljanna kwa hadu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma dai in ga ƴan uwana sahabbai suka ce shin ba mu ne ƴan uwanka ba sai ya ce a ku kun fi wannan ku sahabbai na ne sai ce ƴan uwana wanda za su zo su yi imani da ni ba tare da sun ganni ba mana annabi yana shauƙin ya ga al'ummarsa wacce za ta yi imani da shi duk da bata gan shi ba da haka ya kamata mu farka daga cikin irin wannan bacci da irin wannan rudu da ake sa mana a cikin kwakwalenmu ba komai ake amfani da shi ba san mu na gaskiya da san annabinmu na gaskiya amma kuma ake ɗora mu akan hanyoyi na son zuciya ake ɗora mu akan hanyoyi na son zuciya Allah ya sa mu gane da haka ubangiji subhanahu wataala yace afa naj'alul muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkum suratul qalam aya cikin suratul qalami aya ta 35 zuwa 36 Sheikh Fauzan yace haza jaurun wannan yin haka zalunci ne ka ce wai Allah zai hada da kafiri da musulmi duk ya sa sa aljanna da wanda ya bi shi da wanda ya saba masa duk ya sa sa aljanna da wanda ya imani da annabinsa da wanda ya kafirce masa duk ya sa su aljanna to idan ka ce haka ka tuhumci Allah da zalunci to shi kuma zalunci yunazzahu Allahu anhu ana tsarkake Allah gaburansa Allah baya zalunci da haka rashin zaluncinsa ne yasa duk wanda ya cika ka'ida zai masa alkhairi duk wanda ya saba ka'ida zai masa adalci ya masa hukunci irin wanda ya dace da shi wa yaqulu subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar am koko kuna riya na ja'alu za mu sanya allazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari kal mufsidina kaman mabarnata fil ardi aban ƙasa am ko kuna riya na ja'alu za mu sanya almuttaqina masu takawa kal fujari su zama kamar fajirai ba zai yiwu ba ma'ana Allah ba zai yi haka ba فالله سبحانه وتعالى ألا ميجرما دبوايا لا يضيع أجر من عمل صالحا baya tozartar da aikin wanda ya aiki nagari wala yujazi ahadan kuma baya saka kawa wani daya bi ghairi fi'lihi ba da aikinsa ba wa bi ghairi kasabihi ba da tsororinsa ba duk sakayyar da kaga Allah ya maka to aikinka ne inna ma hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyaha hadisi kudusa Allah ya ce ku bayi ku sani ni fa tara muku kawai ayyukan ku nake da haka ni mai muku taru ne kawai man waje da khairan falihmadillah wanda ya zo ya tadda alheri to ya gode wa Allah alherin shi yayi shi Allah tara masa yayi wa man waje da ghaira zalika wanda kuma ya tadda kishiyar haka sharri kenan fala yalumanna illa nafsahu kar ya zargi kowa sai kansa domin shi Allah baya zalunci inna Allah la yadhlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yuti min ladunhu ajran azima ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاصلين ذاك الله سبحانه وتعالى بايا زالنشي ينا ساكا وقوة دا غرغدان أيكنسا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون يتي با كومي مكي ساكا كاموكو دا شيبا سي أبن دا كوكسان تيكونا أيكتا أتشين سورة الصافات آية 39 fal'amalu shak bauzan ya ce don haka shi aiki kulluhu dukkan salil abdi na bawa ne min alkhairi na alheri ne wa sharri ko na sharri wal mujaza ita ku sakayya min Allah ta Allah ce fadlan bisa ga falala wa adlan da kuma adalci ma'ana abin da ake nufi falala Allah in kai alheri daya sai ya kara ma goma to wannan falala ce kamar misalin da muka bayar nan idan ka sai kaya ai maka gyara wannan falala ce ba haƙƙinka bane kyautatawa ce amma bisa ga adalcin Allah in kai sharri ɗaya kuma la zunubi ɗaya ba ya ƙara sharri amma alkhairi yana ninka shi da wani sai ce to in haka ne ma da Allah yadda yake ninka alheri ya rinka ninka shari mana to amma adalcinsa kuma in ka shari baya ninka maka to da haka wannan yake nuna Allah abin yabo ne Allah cikakken mai adalci ne Allah baya zalunci subhanahu wa ta'ala to saboda lokaci ya ja za mu tsaya nan sai mu tsaya akan gaba ta talatin da bakwai in Allah ya kai mu sai mu tashi wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh